بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكل الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت جلالي وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من التسليم أو ظلم أو أذل أو أضل وأعوذ بك من المبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم نور بنورك بصري وبصيرتي واشرابي وصدري واستعمل نابي وانفعنا به نفعا أميما في الحياة بعد الممات بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الأليم بسم الله
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقرؤون وين نسنا والذين يقولون وين نسكي ورور أهل الله القول الله تبارك وتعالى من بعد ميثاقه bayan da sun kulla alƙawari da Allah tabaraka wa ta'ala na imani da shi da kare tashi da bauta masa tun yau ma alastu bi rabbikum sannan wa yaqda'una kuma suna yanke ma amara Allah bihi an yusala abinda Allah ya umarnin a sadar da shi shine zumunta a duniya ko kuma abubuwan da muka gabatar jiya wa yusiruna bil ardi kuma suna barna a bayan ƙasa da kafirci da sako na Allah tabaraka wa ta'ala ula'ika lahumul la'natu wa ittaninka la'anar Allah shine ne santa game da rahmar Allah ya tabbata a gare su wala hum su'udayr wa mummunan gida ya tabbata a gare su shine wutan jahannama Allah ya kiyaye mu
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
Allahu yabsutu rizqa Allah tabaraka wa ta'ala na shimfida arziki liman yasha'u ga wanda ya so wa ya kadir yana kuma kaddarawa ma'ana yana yana kara yana yana kaddara arziki ma'ana yana kunta tashi a wanda ya so wa farihu al makkah mutanen makka ko kuma kafirai sun yi farin suna murna suna farin ciki bil hayatid dunya da rayuwa na duniya kamar hayatid duniya rayuwar duniya kuma komin daɗin da dadewanta filakirta in an haɗa ta da dangane da rayuwa na lahira ba ta wuce ba illa mata sai ɗan abu ne ɗan kaɗan wanda mutum zai ɗan ji daɗi shi ya wuce bai wuce barci ka farka ba na'am
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ya ce ce a duniya duniya yadda take kaman gidan kara ne lahira kuma kaman gida ne wanda aka yi shi da gwalagwalai kara dai ba za a haɗa shi da gwal wanda shi ne shi karfe ne asalinsa ba ya ce da mai hankali zai gane da a ce lahira dai ma aka yi ta kaman gidan kara kuma amma ba za ta gushe ba za ta wanzu lahira kuma an yi ta da dinare da azurfa da komai amma za ta kare to da a mai hankali ya zaɓi gidan karan da zai wanzu a kan gidan wanda zai kare balle ma duniya ne gidan kara mai karewa ba ba ba ba kuma lahira ne gidan gol wanda yake mai dawama mai dawama wa yaqulu lazina kafaru wanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin mutanen Makka suna cewa da wala unzila alaihi aya da me yasa ba za a saukar masa da aya daga bin rabbi daga ubangijinsa ba kamar sanda da hannu da taguwa قل يا موسى إن الله يضل من يشاء حقيقة الله تبارك وتعالى يا فتد وند يسو فتد شي ko aya ta zo ba zai wadatu ba imani ba wa ya hadi man ya shawada shiritar da wanda ya so ko da ba aya shi kuma zai imani wa ya hadi man ilaihi man anaba yana shiritarwa zuwa addininsa man anaba wanda ya koma ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ونسك إيماني لله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم زكاة سكي نسوا بذكر الله لأمة الله شيكا to su ne wato su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke shiryawa din nan shine allazina amanu wanda suka yi imani da Allah wa tatma'innu qulubuhum zukatan su take nutsuwa bi zikrillah da ambatan Allah shine alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala ala ma'ana na bi zikrillah tatma'innul qulub zuciya tana nutsuwa ne da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala alqulubu arba'atu qalbun qasid zukata yace kashi hudu ne akwai kaikashasshiyar zuciya wa qalbun nasin da zuciya mai mantuwa wa qalbun mustaqin da zuciya mai bege da kuma wato wa qalbun wajdani da kuma zuciya wacce take mai wajdani ma'ana wanda take cikin wato fana'i a cikin soyayya alqalbul qasi kaikashasshiyar zuciya ta ce qalbul kafiri shine zuciyar kafiri la'ima innu baya nutsuwa shi illa bi duniya sai da duniya wannan wa rabu bil hayati duniya shi yarda da rayuwar duniya wa da ma'annubiya kuma sun nutsu da ita duniya haza kullu qalbin qasin haka wannan dukkan zuciya mai kaikashashiya la'ima innu baya nutsuwa illa ila duniya sai dai ya zuwa ga duniya amma duk abin da ya wadaci duniya bai san shi ba sannan wa qalbun nasir da kuma zuciya mai mantuwa ita kuma la dama innu wannan zuciya mai mantuwa shi kuma baya nutsuwa illa bit taubati sai da tuba shine fanasiya wa lam fanasiya wa lam najid lahu azma summa tabahu rabbahu fataba alayhi na'am wa dai na'am shine wannan ita ce zuciya kalbun nasin ya manta sannan ba mu samu azma a wajensa ba sannan ubangiji sai ya zaɓe shi ya karɓi tubansa ya shirya da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe mu ya karɓi tubanmu sannan idma anna hunalika sai sai ya nutsu a shanika a wata lokacin da ya tuba din nan wa qalbun mushtaqun da kuma zuciya mai bege shi ne qulubul mu'minina shi ne zukatan mu'minai shi ne wanda Allah yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zuciya ne ala ma'ana da ambatan Allah ma'ana da tunawa da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan lamura zuciya take nutsawa wato zikirin ambaton Allah a nan shine cire Allah tabaraka wa ta'ala a yayin kowane motsi da nutsuwa na ɗan adam a tunaninsa ne a motsinsa ne a aikinsa ne a maganarsa ne a aikinsa ne a harshensa ne a halinsa ne kullum da shi ba zai manta da Allah ba to mai wannan irin wannan zuciya to da Allah da ambaton Allah shi da tunawa da Allah ne zukata suke nutsuwa sannan akwai kuma zuciya wadaniyar wato zuciya wanda ba komai a cikinta sai Allah shine qulubu kawasil kawasi zukatan keɓantattun keɓantattun bayan Allah kaman qalbi Ibrahim kaman zuciyar annabi Ibrahim alayhi salam da yake cewa arini kaifa tuhil mauti qala awalam tumin ka nuna min yaya kake raya matattu yace baka imani ba da yace nayi qala bale nayi walakin ina son ga ƙuruƙu na yadma inna qalbi dan zuciyata da nutsu domin qalbu ibrahim zuciyar ibrahim lam yadma inna bata nutsu ba illa bil irad sai da aka wato sai da ya ga abin da ya faku masa iyalan wato qulubul kuffar zukatan kafirai tana nutsuwa da duniya qulubun nasina zukatan masu mantuwa suna nutsuwa da tuba wa qulubul mustaqina zukatan mustaqin masu shauki su kuma suna nutsuwa da ambatan Allah amma qulubul wahdaniyina su kuma ahlul hadarati ma buta halara ne la tuma in qulubuhum zuciyarsu ba ta nutsuwa illa bi ru'yati sai da gani kuru-kuru na shi ya shuhudu zati na الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وإن سكي إيماني دا الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات سكي أيوكا نغري تو دوبا لهم الجنة يا تبت أغريسو وحسن مآب دا كما كيكاو مكما أنت وإن كما أنت دوبا bishiya ne aljanna wanda mahai yana iya tafiya a cikin ta tafiyar shekara ɗari biyar mahai irin na lahira kamar a duniya ka ce jirgin sama zai yi tafiyar shekara ɗari biyar a ƙarƙashin bishiyar
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب na'am na'am كذلك أرسلناك haka nan muka aiko ka fi ummatin a cikin wata al'umma karkarar min qabliha umamun wanda al'ummu suka gabatu kafin zuwan wannan al'umma litatlu alaihim dan ka karanta musu allazi awhayna ilayka abinda muka yi wahayin sai zuwa gare ka da alqur'ani wa hum yakfuruna birrahman su suna kafircewa da ubangiji arrahman yayin da suka yayin da aka umarce su da sujada suke cewa man rahman urga ga ya musu huwa rabbik shi ne Ubangijina, la ilaha illa huwa, babu wani abin dogaro da shi babu abin dogaro la ilaha illa huwa, babu wanda zai ci abauta masa da gaskiya sai shi, alaihi tawakkaltu ya zuwa wato a kansa na dogara kuma wa ilaihi mata kuma ya zuwa gare shi ne makomata ko kuma matubanta ta. Na'am.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تهل قريبا أو تهل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
Allahu Akbar. Wannan aya ta sauka ne yayin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to idan kai annabi ne kaga yanzu makka duk muna cikin dutse ba mu da gurin noma ba mu gurin da inda za mu dinga su bishiyoyi abinda za mu yi kawai ka duba wani domin nan na makka duk ka tafiyar da su a share su mu samu mu samu kwarirrika inda za mu dasa mangwara da lemuna da da ayaba kamar yadda ake a sauran rubuta kai mana daya wasu duwar watsan kuma ka mayar mana su dinare da azurfa su zama kuɗi muna kashewa haka haka ne yawa sannan wato dutsen safa da marwa kamar da su dinare da azurfa wanda za mu dinga kuɗi da su sauran dorazan da suka kewaye maka kuma duk a ture su a mayar da gurin fari yadda za mu dinga shuka shuke-shuke muna gonakai muna noman itatuwa da sauran amfanin gona sannan kuma bayan wannan kakanmu kusai wanda shine kakan ƙurayshawa ka tayar mana da shi ya zo ya ce mana shi ya ce mana kai annabi ne to idan duk kayi mana waɗannan abubuwa to za mu imani da kai annabi mu sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da kuka faɗa zai zai iya yiwuwa amma in har abin ya faru za a wakkala ku ya zuwa rayukanku ku ce sihiri ne bayyananne saboda haka wannan shi ne dalili na'am shi da suke cewa lau annan qur'ana wato da ka ce alqur'ani su yirat bihil jibalu an tafiyar da duwar watsai da shi a karanta duwar watsai su guje a wurarensu an kuɗe bihil arbu ko kuma a yanke ƙasa da shi an kullimar bihil mauce an kullimar bihil mauce ko kuma aka yi magana mana an kuɗe bihil arbu ko an tsaga musu ƙasa da shi sun samu inda suke so za su yi noman noman za su dasa bishiyawu su yi noman masara da rike da gero da shinkafa da alkama nan kuma su dasa bishiyoyi shi ne kudiyar bihil arba au kulma bihil mautai ko kuma an yi magana da matattu da alƙur'ani a karanta alƙur'ani kusayin ya tashi lama amanu ba za su yi imani ba to idan ba su imani ba kuma ba za su share lafiya ba fallillahi lamru jami'a ka gaya musu al'amari duk gaba ɗaya na Allah ne ba na wani bane saboda haka babu wanda zai imani illa man sha sai wanda Allah ya so imaninsa banda wanda Allah bai so imaninsa ba sannan idan an zo musu da abin da suka nema ba su imani ba sani fa halaka za su saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zaɓi rashin bayyanar da waɗannan ayoyi sai dai ayoyin wato wato walakin al-ayata sai dai aya wasafat al-qur'ana ta sifata al-qur'ani annahu salihun li kulli shay ta nuna cewa al-qur'ani zai iya yin kowanne mana wayannan ayan ba su sun nemi wayannan abubuwa ba to Allah ya ga mana walau anna qur'ana da aka ce al-qur'ani an tafiyar da duwar watsai da shi an kudi al-bil ko an yanke kasa da shi an kulluma bil mutu ko an yi magana mata tun sun tashi waina abubuwa guda uku sai dai in baka san yadda za ka yi ba amma dukkansu inda za a karanta alkur'ani abubuwan za su faru akwai ba sa faruwa ba abu yana faruwa ka rubuta aya alkur'ani abin ya canji ba na ai yana faruwa na taba ganin wani mutum ya gwada mu wani abin mamaki wato in ana tatsar nono kudaje suna fadawa al'ada to kudaje sun fada cikin nono da yawa sun mutu gadi ne haka irin gadda wannan sai ya ce malam bari ka bari ka kudajen da za su tashi sai ya dauko ya dauko nono yana karanta innal ladzi farada alayka alqur'ana la radika ila ma'adin قل ربي يعلم من جاء بالهدى iya nan yake tsayawa mun ji abin hudai din nan wallahi ya tofa abin da dai kudin da sai tashi sannan wani ya taba zuwa a cin bakin da muke yi tun muna yara ne shi ma gaddi ne yasa aka sayo kayan miya aka hada ya je ya saro ina tsammanin ko wani abu ne mai kamar nama nama ne ne ko kukuki ne ne ya saro kukukin da ya haɗa wuta ya saka ya zauna yana karanta sun maka saunar izama la'ama Allah kaɗai ya san adadin da ya karanta ya sauke shi ya zama nama muka ci da shi wannan aya ke ta sun maka saunar izama la'ama da baka sauna isa baka sauna isa ba ko to baka sauna isa mala ma ya tadinga ya tuzuba ta ya zauna wutar tana ci yana dafa yana ja yana ja yana ja yana ja yana ja adadin yana cika ce to abu da aka dole aka ci kuke a matsayi kuma kuma yana saboda haka yanda to shine shi muke gaya mana cewa walau anna qur'ana surat bihi jibalu aw qudiyat bihi lardu aw kulluma bihi al-maut din nan kullillahi lam jami'a yake cewa to al-qur'an walakin al-ayata wannan aya wasafat al-qur'ana ta siffata al-qur'ani annahu salihun li kulli shay'in zai iya yiwuwa a juya komai da shi law suyirat bihi al-jibalu da an karanta dan a tafiyar da walwatsai lasara da ta tafa an kuɗe arbihil arbu ko an yanke ƙasa an karanta dan ƙasa a tsatsage ƙasa dutse ya tarwatse gun ya zama gona da waƙa'at da wuƙiyar kazalika kai lau kullum bihil mautai da an yi magana da matattu kazalika da haka yayi saboda haka ya ƙuri rasulu sallallahu alaihi wasallam yana cewa lau annal qur'ana da ka ce alkur'ani ju'ila fi ihabin za a jefa shi a cikin jaka a cikin gafaka sun ma'ulkiya fin nari sannan a jefa shi a wuta ma ta raka ba zai kone ba na ya ce hikayatun laɗifatu yuka anna hikaya anna sayyidina ali sayyidina anna sayyidina aliyan sayyidina ali kana maridan ya kasance ba shi da lafiya sai abubakar ya ce wa sayyidina umar da sayyidina usmanu ku zo mu je mu gaida Ali ba shi da lafiya saboda haka gaishe shi ya waje makan mu suka zo suka kofa suka tsaya suka kofa gidan sai da Alaihi sallama a gare shi sai suka same shi ya samu sauki sai ya tsaya ya shiga gida tare da su wato yana ta yana ta saboda karamcinsa yana ta kokarin ci da su wato huwa saqiyyun taharraka fi ma yudhibu yana ta taharruki a shi abin da zai musu ziyafa da shi fawaje da baƙiyyata asalin sai ya samu ɗan sauran zuma kana fi su wanda ke cikin wato abin cikin sarkansa musamman ya saka shi fi iska cikin tasa kana inda wanda ke wajensa kana inda istu abu yaba alwara jida yana da wata tasa fara ƙwal mai haske wato ya zuba masa a ciki ya zuba zuban nan a ciki kuma a cikin zuban nan akwai wato ‘yar alkama kaɗan sai ce ku ci, sai abubakar ce layan bari an na kula ƙamla an na takallama bishe bai kamata mu ci wannan abincin tun ba mai magana ba sai sai ƙalu sai sai suka ce takallam to yi magana sai ce ana sayi an ta sayi nuna wa azra kai ne shugaban mu ko ne mafi girman mu ƙala abubakar abubakar ce allah addinu anwaru addinin nan ya fi wannan tasa haske wa zikrullahi ambatan allah kuma a halamin asli ya fi zuba daɗi wa ma'rifatan lahi sanin Allah kuma a daƙu mina shari ta fi gashi nan wato mina sharati ta fi gashi kan wato siririta qala umar yace aljannatu kai aljanna alwaru min ad-disti ta fi lu'ul ta fi tasan nan haske niman aljanna ya fi zuba daɗi siraɗi ya fi gashin nan siririta sannan usman yace alqur'ani wato ya fashe daga tasa karanta alkur'ani ya fi zuma daɗi fassara alkur'ani kuma ya fi ya fi gashi wato siriri ta ma'ana saboda wahala ala ali ali sayyidina ali kuma yace adhaifu ya ne da nufin bakin sa adhaifu baqina anwar min ad-dist sun fi tasan nan haske wa kalamu dhaifi ba maganan bakin kuma sun fi wannan zumar daɗi zukatan bakin kuma tafi tafi tafi tafi gashi siririta mana shi kuma sai ya mayar da ya mayar da kamar su ne masu kofin aljannan gaba daya na'am na'am afalam ya asal lazina abu ka karanta sunan
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا أو تهل قريبا من دارهم حتى ياتي وقت الله إن الله لا يخلف الميعاد
wannan aya ta sauka ne yayin da sahabbai suka yi niyan wato suka yi niyan bayanar da abin da suka nema wato wato suka wato yayin da sahabbai suka yi niyyar cewa ina ma abin da kafiran suka yi nema ya yiwu dan su dan ko za su yi imani sai Allah ce afala mai asili na amanu shin waɗanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba su ɗebe kauna ba shine allazina amanu Allah ya sha Allah da Allah ya ga dama ai da lahadan nasa jami'a da ya shirya da mutane gaba daya saboda haka a bar abu yanda yake haka wala ya zalu lazina kafaru wanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala daga mutanen Makka ba za su bushe ba ariqatun musiba wanda take kwankwasan su ba za ta bushe ba tusibuhum tana samun su bima sana'u saboda abin da suka aikata aw tahullu ko ta sauka qariban kusa min darim daga gidajensu hatta ya ce wa Allah har alƙawarin Allah ya zo madalla a kansu inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah tabaaraka wa ta'ala baya saba wa alƙawari na
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ حقيقة أن إزجري برسول رسل دمان زنمين قبلك غبانك kamar yadda aka yi istizai aka yi izgili gare ka fa amlaitu sai dai jinkiri lillazi da kafaru ga wanda sai kafirci ga Allah sun ma kastum sannan na su da azaba fa kaifa kana iqabi ya kaga azaba ta za ta auku a kansu nan aman huwa qaimun ala kulli nafsin بما كسبت وجعلوا وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو قائم shin yanzu wanda ya kasance a tsaye ala kullu nafsin a kowace rai yana tsaye a kanta ya san inda duk irin ya san halin da take ciki da dukkan motsin ta bi ma kasabar da duk abin da ta aikata na alheri da sharri shine Allah tabaraka wa ta'ala shin zai yi daidai kaman wanda kaman gunki wanda kansa ma bai sani ba balle waj'alu lillahi shuraka sun sanya wa Allah abokan tarayya ul sammuhu ku ambace su bana kun ga ya sammuhum ka ambace su su suwane ne am tunabbi'unahu ko za ku ba wa Allah labari bi ma la ya'lamu da abin da bai sani bane fil ardi a cikin kafa shi bai san yana da shariki ba an bi zahirin min alqawli ko kuma za su wato za ku ambace su bi zahirin min alqawli zahiri na faɗi shi ne wato wato da wato da zato mummuna wanda ba shi da hakika bal zuyina lil ladzina kafaru makruhum an kawai kadai dai an kawata wa waɗanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala kafircin su kuma sun tsare mutane ga barin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala madaukaki wa man yudhilillahu duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya watar da shi fa malahu min hadin ba shi da wanda zai shiryatar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryatar da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhadi ila siratal mustaqim na'am لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا عذاب يا تبت أجلس في الحياة الدنيا على يوان الدنيا والعذاب الآخرة عذاب الله يراكم أشق ويتسيتبي وحلا وما لهم من الله من واق ba su da wani mai kiyaye su daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala nan.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين النار
مصر الجنة مثال مصر الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة ده الله يي القولي أما سورة الله نيتا مثال تتجري من تحتها الأنهار ƙorami suna gudana min tatiha ta ƙashiyanta ƙorami na zuma da giya da ruwa da madara ukuluha da'imun sannan abinda ake kuma abinda ake ci wato wato infaqin ta ciyarwanta madawwami ne ba yankewa har abada wa zilluha ilu inuwanta ma yana nan har abada tilka uqbal ladzina taqaw wancanin ka shi ne ƙarshen wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa uqbal kafirin nar kuma ƙarshen kafirai ko su ne wuta Allah ya kiyaye na'am والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب na'am والذين آتيناهم wallazina atainahum alkitaba wanda muka ba su littafi kafin zuwan ka kamar Abdullah ibn Salam da yan uwansa ya farahu da su kan suna murna suna farin ciki bima unzila ilayka da abin da aka saukar da shi ya zuwa gare ka saboda ya dace da irin gaskiya da take hannunsu na at-taura wa min al-azabi akwai daga cikin jama'an da suka yi tahazzubi suka hadu akan kiyayya da kai man yunkir ba'dahu wanda yake musun sashin alqur'ani din cewa to kaman sashi alkurani kamar in an ce bismillahi rahmani rahim sai su dinga cewa umar rahman la da alifu illa rahmani liman wai musulmi ba ka saka qul inna ma umirtu ka gaya musu ni umirtu an umarce ne an abudu allah da kadaita allah tabaraka wa ta'ala da bauta wa allah wala ushriku bihi ba zan tara allah da kowa ba ilaihi ad'u kuma zuwa ga allah nake kira wa ilaihi mata kuma makoma mata ya zuwa ga allah ne na na'am wa ilaihi ma'abun zuwa ga Allah ne makoma ta nan وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا واق
na'am wa kazalika hakanan saukar wannan wa kazalika anzalnahu hakanan muka saukar da shi hukuman arabiyyan hukunci wato hukunci ne arabiyyan da lugar larabci za ka yi hukunci da shi tsakanin mutane walailin ta ba ta hawa wallahi idan ka fi son zuciyan kafirai a cikin abin da suke kiran kai zuwa gare shi na addinin su kaddarawa ba da ma za aka minal ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi shine tauhidi وما لك من الله من ولي باك da wani mai taimako daga Allah wala waqi ko kuma wanda zai kare ka balle ma Allah bai kaddara hakan zai afku annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
wala kadar sada wannan aya ta saukare yayin da suka aibata annabi sallallahu alaihi wasallam wai cewa da aida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne lastagala billahi da ya shagaltu da Allah tabaraka wataala da bai tsaya yana ta yin aure da yawa ba haza wa laysa bi zahiri saboda haka wannan kawai ba mai gudun duniya bane mai jin dadin sa ne kawai wa laysa bi zahiri fi duniya inna ma law kana nabiyyan da ya kasance annabi ne la taraka nisa da ya bar mata wacce ga nabi ibadatullahi tabaraka wa ta'ala da ya shagaltu da bautar Allah tabaraka wa ta'ala madaukaki wa yin haqa ya ta wato ya ta ya dinga ya ta bayyana gaskiya annabi wato bai بين الحق الله تبارك وتعالى سيبين أنه بعث رسولا يا أيكو رسولا منزلني قبل محمد ai sai Allah ya bayyana cewa ai to ai ya aiko manzanni ma kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su mataye da zuriya kai ma kana nan kaman su misali annabi dawo da annabin Allah ne annabin Allah ne manzo kuma aka ba shi mulki aka ba shi dama sai da ya auri mata ɗari to annabi Sulaimanu annabin Allah ne bayan an ba shi mulki yana da mata dubu guda ɗari uku ‘ya'ya ne mata ne na aure guda ɗari bakwai dukansu sadakoki ne. So saboda haka wannan ya kasance wa haza kana wannan ya kasance halal ne fi shari'im a shari'arsu. Wa nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuwa jama'a baina ihda asharata hurratan ya wato ya tara tsakanin ya guda goma sha ɗaya a wakana inda hu arba'atu min aljawari yana da kuma kuyangi guda hudu ai kaga kaɗan ne dangane da annabawa والنبي صلى الله عليه وسلم الحالي من الله صلى الله عليه وسلم كما الله تبارك وتعالى يا باشي karfi na mazakuntaka na ɗa namiji wanda bai ba wa mazaje gaba ɗaya ba saboda haka wani lokaci yakan kewaye matansa gaba ɗaya na wannan ƙarfi wato nuri ne rabbani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa dibu wa qurratu aydi fi salat wato an soyar mini a duniyar ku abubuwa guda uku mata da turare kuma an sanya nutsuwan zuciyata a cikin sallah duk wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba abin da yake jin daɗi kamar yadda a ce kana cikin ɗaki wato mai sanyi da abin sha mai sanyi ga abinci wanda kake so kuma ga kuɗi yana cikin aljihunka baka shakar kwamito fiye da wannan manzo Allah baya jin wato fiye da ninkin miliyoyin wannan ninkin jin daɗin manzan Allah yake ji in yana sallah saboda shi komi yake in ba sallah yake yi ba ba zai ji daɗi ba kuma wannan ya bi baya a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in akwai daga cikin tabi'ai wanda yana rashin lafiya wato majeduwa da ta same shi in ta ɗan samu ta ɗan ta ɗan ta ɗan so ta ɗan kamu a ƙafarsa sai ta sai ya suma sai aka rasa yaya za a yi da wani irin hikima za a yi a yanke masa wannan yatsa a sa mata magani sai matarsa ta ce idan kuna so ku yanke ta ku bari zai na sallah in yana sallah ya yi rako'i ya shiga tsakiyar sallar a zo a yanke ba zai yi ba saboda daɗin da yake ji a cikin sallah aka ku bari sai da ya zo yana cikin sallah ya ɗebi na koyi misali in kamar sha biyu zai ya ɗebi kamar guda shida yana ciki aka zo aka sare yaɗa ya ci gaba da sallarsa bai san ma an yi komai ba sai bayan ya gama sallah ya gama sai yana jin wani irin waraka a zuciyarsa baya jin ciwon da yake ji kuma sai gani shi kudansa ta ɗan ta ɓaci da jini me ya faru ta gaya masa kana kana sallah ne aka ta ya aka aka yanke ta ce ni na gaya musu to gaya musun da ta yi bakin cikin tona masa asiri da ta yi na jin da irin matsayin da yake da shi na nutsuwa a sallan ya fi masa ko ya fi masa ciwo akan yanke masa yatsa din na'am saboda haka shi yasa wani lokaci abu da ibnu hanbali Allah kara masa yarda da farko yana dan inkari inkari sufayen zamaninsa to a wannan lokaci sai wata rana ya dawo daga makaranta zai tafi gida sai ce mu je wajen wannan mutumin da suke cewa sun fi da mu tambaye shi ya ce kawai mutane su kewaye jahili bai san komi ba su tsaya a wajensa a yi ta kaza a yi ta ita sai ya ce ya tambaye shi ce masa ya ce idan mutum ya ta yana sallah sai ya mantuwa sai ya ƙara wani abu ya zai yi sufi sai ya ce masa ah ni kai ba koma koma kai da amadu bin hanbalin da ake faɗa ba ne yace shi sai to yanzu ashe zai yiwu a manta shi yace masa wa yace a zai yiwu a manta shi yanzu ashe zai yiwu mutum yana sallah har ya manta Allah ya ƙara wani abu a sallah zai yiwu kana sallah ka tuno Allah ka manta Allah ka tuno wani abu har ka ƙara wani abu a sallah kuma rage wani abu Allah ce wannan bai san wannan wannan ai ba sallar ba gaba daya tunda manta Allah a cikinta sai tashi a cikin zai ce da wayannan mutanen a gansu yadda suke a bar su a nemi albarkarsu نعم وفي رواية قال لي صلاة قال ورأيته قال لي ثلاث ما ما قلت a wata ruwaya kuma war'aituhu na war'aituhu na ganshi kuma qalali ya ce mini salasun ma qultuhu abubuwa guda uku ni ban fade su ba wannan da ake cewa hukuma ilmi din ya kuwa salasun ad-nisa'u wa ibuzul wa ta'ali fi salati wato al-kutubu taktubu wato wato littattafai suna rubuta ku biba ilayya min dunyakum salasun an soyar mini a duniyar ku abu uku annisa'u mata wa ɗibu da turare wa ƙuratu aidi fi salati da nutsuwa ta kuma a cikin sallah yace ni kuma wa ra'aituhu qala li in ji shehu ni kuma na ga manzon Allah yace mini salasu ma ultuhu abu guda uku nan da ake faɗa ni dai ban faɗe shi ba ashe hubiba ilai min duniyakum annisa'u wa ɗibu nam laysa huwa allazi ahabbu ba shine abin da nake so ba hubiba ilayya al'amru allazi laysa amran shahawaniyan faqat ni ina son duk wani al'amarin da ba na sha'awa ba kadai wa dibu wato turare lamma kana fi min dibin ra'ihati yayin da a cikinsa akwai wato daɗin ƙanshi auli annahu kana yasturu bihi karama al-kara mata وهو wato wato wato manzo Allah yana cewa ana yana son yana amfani da turare saboda yana yi shi turare yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata turare ma'ana yana shafa turare ne don ya kauda hankalin mutane a bisa turarensa ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ƙanshi ne wanda ba shi da iyaka to amma saboda ɗauke hankalin mutane yana so ya zauna kullum da mutane daidai inda suke ya sauko musu to shi ma sai yakan shafa turaren a ga kamar turaren ya shafa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ne kwalban turaren gaba ɗayansa turare ne domin idan ya yakan yakan yakan matan wato wani lokaci akan idan ya kwanta ya yi barci to tabarmar da ya kwanta ya yi barci ita ake ƙonewa in an yi tunani ana ɗisa abin da tokar a ciki tokar ne tunanin sannan akan katsu guminsa a dinga zubawa a kwalba in ka zuba guminsa a kwalba shi kenan wannan gumin ba sai ka shafa ba da ka bude da kai da tufafinka gaba ɗaya ya ɗabi ƙarshe sai ka yi bai sai gobe sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ka na ƙasun minan lazina ya surunan nukula ya ce wani mai kissa wato kama ce mai kissa kama ce irin masu azuntirmin nan ya kasance suna yana daga wanda yake yawan cire-cire ya ƙule yana cewa ma salima minal hawa a hadu ba wani yana wato yana irin kasan mai yawan magana a mai yawan kisosi dole ba ƙarya yana cewa ma salamin salima min alhawa ahadun babu wanda ya kubuta daga soyayya kowane ne har wane domin shi domin wane ya ce ku bi bai ilai min duniyakum salasun fa kana wahidi min salihin ɗaya daga cikin salihai yana kusa yayi fishi ya fita daga wajen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya ce masa dalikin lajila samu mutumin faƙad ƙultuhu je ka je ka same ka je maza ka samu mutumin maza na faɗa je ka same shi wallahi mutumin ya dawo sai samu wannan mutumin ya mutu wanda fata an gane ni na ba yanzu an ce hudu bai laye min duniya ku salasu addisa'u wanda shi ke da sai mutum ya bushe suka ce to a to ni in kun ce ina son mata ai wane ma kaza kaza kaza an ce shi ba yana to irin wannan sakin bakin to shi ne wani bawan Allah da ji ya kawo wannan maganan a wajen karatunsa sai ya tashi a fusace tafi bayan ya tafi yana tafi sai manzon Allah ya samu yayi magana sai mutum ya gamu da manzon Allah manzon Allah ya cike shi yace koma wajen mutumin naka sai je samu akai shi wa huwa jahilun الرسول من زال تهبب إلي أن سوير غير بيتي إني أحب با بيتي أما يتي إنا سن أبو كذا با ko kamar ka ce an sa ka da ka ce an sa ka da ka ce kayi kaza wanne ne aikinka wanda ka ce kayi ko cewa ce hubbiba ilai bai ce bai ce uhibbu min dunyakum an-nisa wa dibu wa qurratu ayni fi salati ba wa zalika li maqasid hamidatin ya faɗi haka ne kuma saboda manufofi masu kyau kowace za ta koma ya zuwa ga musulunci yace idza tafakkarna fi nikahi nikahin nabi sallallahu alaihi wasallama idan mun yi tunani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tunaninsa a tunaninmu a aure to za mu ga manzo Allah shi bai aure dan bai yi aure dan aure ba bai yi aure dan aure ba mutumin da yana dan shekara ashirin da biyar ya auri mata mai shekara arba'in morewa ya so ko taimaka matan ko galibin matarsa shekaru sittin hamsin da biyar sittin haka ban aisha kaɗai ya aura tana da shekara tara ita ma tana da shekara shida ta zauna a gidansa shekara uku ta koma aka kai mata aka kai ta gidansa tana da shekara tara a duniya ba tare da shekaru duniya shekara nawa tana da shekara sha takwas sanda za a yi ɗan matancin sannan ya bar duniya saboda kaga ashe maganar alaƙar manzon Allah da abinda mai faɗa zai faɗa ai rashin sanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce iza tafakkarna fi nikahin nabi sallallahu alaihi wasallama nahu ya za mu same shi lamma kana shaban yayin da ya kasance matashi kabla an yi tazawwaja tun kafin ya aure ma alaq ma alaqa bi ayyi imra'ati bai alaka da kowace irin mata ba ba a taba samun manzon Allah yayi soyayya da wata mata a rayuwarsa ba ai Khadija ne ta ce tana son sa yayin da ta zama ta ga gaskiyarsa a cikin harkar kasuwanci ko ba haka ba kuma aka yi magana da shi da babbaninsa ba da shi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ahabba ayya imra'ati shi bai so kowace irin mata ba walau waqa zalika da kuma manzon Allah ya so wata mata la takallama bihi quraish da yanda quraishawa suke neman aibinsa da sun yi magana da shi da sun yi ko ba su aibata ba su magana ba da sun aibata da takallama bihi quraish walamma ana lahu tazawiju yayin da lokacin aure ya zo masa kuma tazawwaja azuzan ya auri tsohuwa binti 40 sanatan yar shekara 40 walam yajma'aha ma ukra muddata hayatiha sannan kuma dan ka gane ba auren ne maganan ba tana yar shekara 40 ya aure da ko bai yi mata kishiya ba matukar rayuwarta ki ci duniyar ki ke kadai jatiman kuma yana son mata la ya falo haza ba zai aikata wannan ba ya ce falan ma kabira sunnuhu yayin da shekarunsa suka girma wasara shaikan ya zama dattijo ta zawaja kasiran min nisa ya auri mata da yawa domin me ai lauka da li'ajal shawati da yana da dan sha'awa ne zai yi auren da ya aure su lokacin da yake yarinta amma yanzu kana da shekara hamsin ko saba'in da ai kana da shekara hamsin da bakwai kuma ka zo ka auro mata masu shekara sittin sittin ko hamsin da takwas takwas da Allah jin an yaka ba goyon marayu wayannan matan ka zo yi ba na ko ba haka ba saboda haka za a ga babu wanda ta aibu da shi banda Khadija saboda ita aka ita ta aure shi tana da shekara arba'in a duniya mace kuma za ta iya aibuwa tana da shekara arba'in har ta kai shekara hamsin da biyar amma galibi in ta kai shekara hamsin da biyar ba za ta yi al'ada ba ko ba za ta aibu ba to galibin matan da ya aura sun wuce wannan shekaru sallallahu alaihi wasallam saboda haka unzur ila nisa illati tazawwaja tazawwajahunna kalli zuwa mata yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su gaba ɗayan su a ja'iza ma wato tsofaffi ne mata an ha ba'alha wanda mazajen su suka mutu a fil jihadi a wajen jihadi to mata tana da mijinta jarumi ya je ya yi shahada kuma ta kai shekara hamsin da wani abu ga yara a tare da ita waye zai aure ta na sai maza Allah ya aure ta ya kawo ta gidanta gatarwa gatatta so saboda haka wa baƙiyar illam tarzu sai idan mijinta ya mutu idan mutunta ya mutu a wajen yakin nan ta wanzu idan bata koma zuwa idan ya barta kaga za ta iya komawa wajen ‘yan uwanta wanda galibin su kafirai ne a lokacin don ta koma kuma kaga ko ta sha wahala ko wani abu ya faru ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tausayinta ya tarar da ita saboda haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri mafi yawan matekunsa haza ma ta zawwaja wannan shine fa dalilin da yasa manzon Allah yayi auren lauka da lishawatin da don sha'awa ne la akaza nisa'an jamilatin sigaran da ya auri mata kyawawa kuma ƙananan ƴan mata wa ma fi wa ma fihinna sagiratun duk cikin su ba karamar mata illa wahidatan sai guda ɗaya tak ita ce binti abi bakarin yar sanda abubakar shi ne binti abi bakar ta zawaja ha ita kuma ya aure ta ne liyar fa aba bakarin don ya ɗaga darajar abubakar ya zuwa sarkuntakarsa domin babu wani abu wanda manzan Allah bai yi wanda abubakar bai yi wa manzan Allah ba na imani da ciyar da dukiyarsa saboda haka menene zai yi masa wanda zai ƙara ba wa abubakar daɗi shi da sarkuntaka da shi ko yana da wani abin da yake mai girma bayan imani da Allah ba shi da bayan imani da Allah tabaraka wata'ala da ya samu ba wani matsayin da ya samu fiye da a ce masa shirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wata zawwaja ya abu yar Umaru ma li yarfa'ahu don ya daga shi ya zuwa aha musaharti ya yi surutaka da shi kama rafa kamar yadda ya daga darajar Usmanu yayin da ya ɗauki ‘yarsa ya ba wa Usmanu shi kuma ya ɗago shi haka nan yadda ya ɗaukaka sayyidina Ali zuwa wato daraja ya ɗauki ‘yarsa ya ba ma'ana ya ba wa sahabbansa biyu ‘ya'yansa ya auri ‘ya'yan sahabbansa biyu saboda haka sirikansa ne ta gaba ta ko'ina da baya saboda ba su ɗaga halifofinsa guda hudun nan ya zuwa darajar sarkuntaka da shi aha yuridu an yarfa min qadrihim yana so ya daga darajar su fi duniya wal akhirati a duniya da lahira saboda haka al mustafa sallallahu alaihi wa sallam shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laysa min ahli shahawati baya wato daga cikin mutanen sha'awa wa haza wira wa haza wa haza warasa wa haza wani sahul akabir wannan matsayi na zama a duniya wato wato kasancewa ba ba mutum ya zama ba ma'abocin sha'awa ba, ba dan sha'awa yake zaune ba wato wannan manya-manyan al'ummarsa waliyai daga cikin al'ummarsa sun gaje shi a wannan fakana aliyan ya tazawwaja arba'an fil yaumi wa yufariqu arba'an haka nan ali ya kasance yana auren kuɗi rana ɗaya kuma ya sake su rana ɗaya wato a hudu ya sau su saboda me saboda ɗaukar darajar su wajen su samu surkuntaka da gidajensu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulun nara man sahara ni aw sahartuhu man da dai surkuntaka da shi ya na aurar masa ko ya aurar mini ba zai shiga wuta ba wal wal hasanu sayyidina hasan kuma tazawwaja bima atai bikrin ya auri ‘yan mata budurwa budurwa sai da ya auri ɗari biyu har wata rana ya shiga neman wata mata sai wani mutum ya je ce masa ya je gaggawa ya ce masa karka bashi mai sakin mata ne sai mutumin ya ce masa da zan haifi ina da ‘ya dubu in ɗaura masa aure da ita ya sauta in bashi wata ya sauta dutse na bashi yawwa ko awwalu man tazawwaja na kuma shine duk wanda shine farko wanda ya aure su saboda haka saboda haka wato wato yana ya aura ya saki ya aura ya saki wato ya tazawwaju wa yufari ya tazawwaju wa yufari na kana wahida min al-akabir ɗaya daga cikin manya manyan bayin Allah ya zama kasira dalaki mai yawan saki ne wa kasira tazwiji mai yawan aure sa'alahu talamizatuhu sai almadan suka tambaye shi ma haza to wannan kuma akramukum Allah muna so mu tambaya dai mun san amma dai abin yana mana kaikai a zuciya sai ce musu kullu insanin lahu ibtila'un kowane mutum Allah yana jarrabarsa da wani abu ni kuma jarraba ta ke inna ma bulitu bi haza amma a hakikanin maganan walakin hakikatar satar anhumul maqsad allazi lam ya'lamu talamizu ya gaya musu haka ne kawai dan ya bar su anan amma ba shine sirrin wato ba shine hakikanin abin da ya sa yake yin auren ba wala Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya kai shi wani matsayi ne na duk wanda ya surkuntaka da shi za a ba shi cetonsa a lahira to kaga wannan ba zai gaya wa na ba zai faɗa ba na bismillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق